الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين iyaye da yayi da kannai yan uwa mata na wannan gari na bajoga a ƙaramar hukumar funakayi a nan jihar gombe yan uwa mata na suna ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kaddara kasancewarmu da ku a wannan gari tun jiya juma'a ga kuma yau mun waye gari cikin ikon Allah ainihin asabat wanda ta yi daidai da goma sha shida ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja shekarun hijira yau 1445 daidai da 22 ga watan Jun shekarar miladiya 2024 a munasaba ta haɗa mu da ku ‘yan uwa mata bisa tsarin da shugaba kuma jagora imam adam ya sanar da ni tun ina gombe cewa akwai zama da za a yi da ku kuma a samu albarkar zaman ta shafe mu gaba ɗaya da ku wajen tunatar da junanmu ƙalallahu ƙalar rasu wannan kuma abu ne wanda wannan kungiya mai albarka dama yanayinta kenan kuma sabonta kenan duk inda aka yi wa maza to za a yi wa mata domin ka'idar innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe ko manzon Allah yake cewa an-nisa'u shaqa'iqu rijal su mata ƴan uwanmu ne cikin addini ƴan uwanmu ne kamar kafada da kafada muke tafiya da su wajen addini sai ɗan ɗaiɗaikun abubuwa da shari'a ta bambance mu da mu da ku amma gaba ɗaya tafiya take inda za mu yi sallah biyar a kullum haka za ku yi sallah biyar inda za mu azumci ramadan haka nan kuma za ku azumci ramadan yanda in allah ya hore wa namiji dukiya zai yi zakka haka nan mace ma za ta yi zakka yanda namiji zai je aikin hajji haka nan mace za ta yi aikin hajji yanda aka ce namiji ya kyautata mahaifansa ya taimake su haka aka ce mace ta kyautata mahaifanta ta taimake su yanda aka ce miji ya kula da matarsa haka aka ce mata ta kula da mijinta duk abin haka yake tafiya ba wani bambanci to daga madalla da wannan kungiya kuma ta samu asali ne tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata sahabiya ta miƙe sai ta ce ya rasulullah kai annabin maza ne ko annabin mata ne sai ce a ni manzon duka ne manzon maza da mata ne sai yake cewa ai maza duk sun ebe lokacin ka ya rasulullah kullun kana tare da maza wajen sanar da su addini amma mu an kyale mu to sai manzon Allah ya sanya musu lokaci ya sanya musu rana da lokaci kamar wannan mata za su taru manzon Allah ya je karanta musu addini kun ga ashe abin asali ya samu tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu nan hadisin da na samu malam yana karanta muku hadisi ne wanda a idi abin ya faru a sallar idi na wata sallah lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗi wannan hadisin sai wata ta yi tace manzon Allah me mafita an ce mu ne muka fi yawa cikin gidan wuta to manzon Allah me mafita ta tashi fiskarta ta ci ciko sufa'ul khaddain haka hadisin yazo da shi tace manzon Allah me mafita sai ce tasaddaqna ku je ku dinga yin sadaka a lokacin bilal shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayafinsa sai je shimfida shi wata ta dauko kudi in ta je da yi ta saka wata dan kunnanta wata sarkarta wata awarwaran hannunta duk suka dinga jefawa a wannan godo na bilal domin manzon Allah ya ce ku yawaita sadaka domin shine magani shiga wancan bala'i to daga cikin abin da zan sanar da ku cewa shine yanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sama da shekara 1400 da wani abu to yanzu ma mun sake maimaita ta yanda hadisin yazo mali yake karanta mana da siga tsoratarwa mu ta ka tsantsan to abu na biyu mu goya da yawan sadaka domin malam Bahaushe ma iya cewa sadaka maganin musiba to wannan gaskiya ne ku yawaita sadaka da abin da Allah ya hore muku hakan zai zama tuwo hijabi tsakaninku da fadawa cikin azabar Allah Allah ta'ala ya mana albarka kuma ya mana rahama gabaɗaya da mu da ku tattaunawa ta mu da ku za ta kasance wata aya ce guda ɗaya a cikin suratul mumtahana suratul mumtahana tana da aya guda goma sha uku ne in ban manta ba a ayan kusa da ƙarshe a cikin suratul mumtahana to ita ce ayar da zamu karanta da ku mu tattauna insha Allah akwai sakonnin da nake so na isar da su cikin wannan aya ayar Allah ta'ala yake faɗa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akumul mu'minat yubay'inaka ala alla yushrikina billahi shay'a wala yasrikina wala yazinina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتن ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم sakon cikin wannan aya gaba ɗaya akan mata yake dukkan sakon ayar gaba ɗaya akan mata yake mata musulmai ma'aikin Allah ya karanta wa duniya wannan saƙon kuma ya bar saƙon ga sahabbai sahabbai suka bari ga tabi'ai tabi'ai suka bari ga tabi'u tabi'ina atba'ul atba zuwa khalaf da salaf har zuwa ila yawmin hadha saƙon ba za a daina karanta shi ba har sai lokacin da Allah ta'ala ya tashi alƙiyama domin ya zama wa'azi ga ƴan uwa mata ya zama tunatarwa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai tarin albarka kuma wannan iya cikin abin da malaman tafsiri suke cewa girmamawa ce wanda Allah ta'ala yake wa manzan rahama idan ya kira shi da irin wannan kira din annabawan Allah da Qur'ani ya kawo mana labaransu guda 25 ba annabin da Allah bai kama sunansa kararrawa kuma ya kira shi da ya'un nida ya adamu ya adam muskunan tawzulikal janna yazo ya Musa ya Musa inna fiha qauman jabbarin ya Ibrahim ya Nuhu ya Hudu ya Isa ya Shu'aibu ya Salihu ya Hudu ya Yahya khudhul kitaba bi quwwa duk annabawa sai da Allah ya kira su da ya unnida ana fahimta amma duk ƙur'ani ba inda Allah ya ce ya Muhammadu babu shi kun gana alam ne na girman wanzan Allah da Allah yake hata cikin annabawa duk annabi tun daga annabi Ibrahim alaihi salam zuwa ƙasa babu annabin da Allah bai kira sunansa da ya'un nida'i amma manzon Allah kaf ƙur'ani mai surori 114 mai ayoyi 6200 da wani abu ba inda Allah ya ce ya Muhammadu ƙur'ani babu sai dai ya ayyuhan nabiyyu يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل da irin wannan duka Allah ke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta kuma ita ma wannan ayar sai ta zo da irin wacin siga sai Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai tsarin daraja da albarka idza ja'aka almu'minat idan mu'mine mata sun zo maka mu'minat jam'i ne na mu'mina idan mata mumini sun zo ma yubayi inaka sun zo su kawo ma cafa su ma mubaya'a su yadda duk tafiyar da take cikin musulunci za a yi da su duk abin da musulunci ya zo na doka da umarni su ma da su a ciki idan har sun yadda za a tafi da su din sun yadda za su yi addinin yanda Allah ya saukar to ga wa'ansu ƙa'idoji daga Allah Allah ta'ala ya ce a karanta mu kuna ji ko ku saurara sosai ku ji wannan ƙa'idoji don su ne musuluncin ya mace idan aka samu matsala game da wannan ka'idoji to musuluncin ya mace bai cika ba ana fahimtar wannan Allah ya ce na farko ala Allah yi shirki na billahi shaya farko abinda Allah ya ce a faɗa wa matan duniya musulmai banda shirka banda haɗa Allah da wani ana fahimta kar a yi shirka da ɓangarorinta duka a ƙaurace mata a sallame ta a yi adabo da shirka baki ba ita saƙo ne daga Allah ya ce a karanta miki a matsayinki na mace musulma duk abin da ya faru in nema ake a nema agun Allah in tsari ake nema a nema tsari agun Allah idza sta'inta fasta'in billah idza sa'alta fas'alillah manzo Allah ki fada wa dan Abbas Allah ya kare dadi a nemi agun Allah a nemi tsari agun Allah a nemi taimako agun Allah Allah ba abin da bai iya ba ko ba abin da ba zai miki ba ana fahimta waɗanda suke wa Allah tarayya akwai karancin fahimtar waye Allah ma ba san shi ba wa ma qadarullahi ka qadari yanzu misali waɗanda suke zuwa a yanka musu wani mushe ko ƙahon wani mushen dabba ko a ba su wani menene a ce zai shi ne zai kare ka ko zai baka kariya ko wata laya ko wani menene ne duk abin da ake yanzu misali dukkan ku iyaye mata ne wa'ansu da yawa Allah ya musu arzikin haihuwa wa'ansu ma sun haifa sun aurar duk gashi nan ba abin da ba samu ba lokacin da Allah ya kaddar halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa manzon Allah ya ba mu labari cewa kwana 40 43 sannan sai a busa masa rai idan ya kwana 40 ya marhala ta digon mani sai ya rikice ya rikide ya koma jini sai ya rikide ya koma tsoka duka haka Allah ya halice mu daga nan sun mayuri tsalo ilaihi malak fayin faku fihin ruh sai Allah ya turo mala'iki sai ya busa masa rai a cikin mahaifiyarsa daga busa masa wannan ran ya zama mutum ba ya sa malamai suke cewa har in an yi aboshin an zub da ciki bayan wata hudu da hukuncin kisan kai za yi wa mutum hukuncin kisan kai ne inda har ciki ya kai wata hudu haka kawai aka je aka zub da shi don ba a same shi ta hanyar mai kyau ba ko wani abu daban irin wannan to in dai har an kawo mutum da hukuncin shari'ar musulunci za masa hukuncin ya kashe rai ana fahimtar wannan to tun da lokacin da Allah ta'ala ya sa mala'ika ya busa wa dan adam rai ya rayuwa ku yake yi duk abin mai rai iya rayuwa tun mahaifiya ba ta jin motsi a cikin ta ta fara jin motsin dan wa yake kai mai iskar da zai shaka tun da rai gare shi wa yake ba shi abincin da zai ci wani irin abinci ma za a biya wannan halittar da ci da a ce zai zo duniya irin wannan yanayin to da me ma za a iya ci da shi babu abin da za a ci da shi to amma Allah alwahid alqaha shi ya san me yake juyawa me yake sarrafawa ya zama abincinsa kuma haka yake munumuwi yake girma a cikin mahaifiya duk wannan tun daga wata hudun nan har zuwa wata taran da za a haife shi a kullun rayuwa yake ta dan adam mai numfashi a jikinsa har ya zo haihuwa kafin a haife shi mace za ta sha ruwan zafi amma sai Allah ya kawar da ruwan zafin ba zai salibewa jaririn fatarsa a ciki ba ko ta hanci yake shan ruwan zafi ne ba ta baki yake sha ba ƙasa yake ko ba ƙasa yake ba ɗan ba a ciki yake ba ruwan zafin ina yake shiga amma sai Allah ya dabatin ɗin abu Allah ne baka kariya ko ba Allah ba mace mai ciki za ta ci yaji musamman mata irin masu sabon cikin nan akwai kwaɗayi ko za a dinga shan yaji a sha barkono a sha magi a sha waye to mace za ta ci yaji tana da juna yaji ko babban mutum ne ma ya taba fatar zai ji zaba dadi ai musamman ya taba fatar jikin ga gunda ba hannu ko wani abu ba to dan kin san ba riga jikin sa ya ciki haka yake wa yake kare wannan yajin ba zai je cutar da wannan yaron ba Allah ne ko wani kaho aka ba shi ya rike Allah ne ko wata laya ya rike a hannun shi Allah ne yake ba shi kariya mahaifiya da juna ko yau za ta haihu za ta iya tsugunno ta tsugunna tsugunnan biyan bukata ko wani abu daban idan ta tsugunna ai bisa namu tunanin za ta iya matsi daga take ai to amma sai Allah ya kare dan ba za ta matsi shi ba ko da za ta yi awa a tsugunne dan ba abin da zai shafe shi wai ba shi wannan kariya Allah ne shi yasa Allah ta'ala yake cewa summa ja'allahu nu'ufatan fi qararin makin sannan Allah ta'ala tun daga nu'ufa ya mai da dan adam ya sanya shi a wata ma'ajiya mai aminci ita ce mahaifa ba jiki ba wani gu a jikin ya mace da ya kai mahaifa tsaro in ji Allah tsaro dai da kariya da Allah yake bata domin za a halarci ɗan adam abu shi yasa Allah ta'ala ke bata wannan tsaron da kariya tun lokacin da Allah ya kaddara juna ya shiga liqah da aka yi tsakanin miji da mata Allah ya kaddara shigar juna to tun daga lokacin Allah zai sa mala'iku su rufe mahaifar kuma ba abin da zai ƙara shiga ba abin da zai shiga ba abin da zai fita sai an yi wannan wata tara abin da fi a galibiya al'adar cikin mahaifa ce kaɗai take da wannan tsaron in ji Allah ina so ne na fahimtar da ku cewa wanda za a ce tahi wani ki wanda ki tahi ki tsaya kin ga mijinki an ce zai kyaro miki aboki zama ki tahi ki tsaya fa ba fa ba fa cewa ake ki a zakara ki abubuwan da suka dace na addini ba ki samu wata bokanya ko wata boka ta baki wani sadabaru ki makala ko ki ajiye ko a karkashin filo ko a karkashin katifa haka ake nufi ba to ne na mai da mu baya dukkan mun yi rayuwar nan da na faɗa a cikin mahaifinmu duk mun yi wannan rayuwa waye ba mu kariya Allah ne duk wannan abubuwan da na faɗa da waɗansu ma da ban faɗa ba waye kare jariri a cikin mahaifiyarsa kuma sai yanzu bayan kin zo duniyan Allah da ya baki kariya a can kuma yanzu ya kasa baki kariya ko Allah da ya baki kariya ba abin da kike masa baki salati baki sallah baki azumi kuma yanzu kin zo kina bin umarnin sa kina sallah kina salati kina azumi kuma sai ka baki kariya to daga shirka ta neman tsari a hada ka da wani abu a ce shine zai kare ka to a hankalce ma bai dace ba a hankalce ma kar ma a karanta ma nan tunda ka san kai wacce rayuwar a lokacin ba wanda ya baka kariya idan ba Allah ana fahimtar wannan kuma ita shirkan nan da Allah ya ce a faɗa wa mata banda shirka ita ce zunubin da Allah ya ce in har mutum ya mutu iyaye bai tuba to Allah ba zai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ta'ala bai gafartawa mutumin da ya mutu iya shirka duk mutumin da ya mutu iya shirka to an mutu ya mutu kawai da nassin alqur'ani amma yace waye gafiru ma duna zalika liman yasha duk abin da ba shirka ba Allah iya gafartawa amma ga wanda yaso amma shirka kaman in dai an mutu ana yi ba gafara Allah ne faɗi wannan a wata ayar yake cewa innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya mutu iya shirka to babu shakka Allah ya ce a sanar da shi Allah ya haramta masa aljanna duk qur'ani ne yake faɗa mana wannan kun ga ashe idan manzon Allah ya sa dokar cewa Allah na billahi shay'a to wannan illire yake garo mana a kiyaye duk abin da ya faru gare ki to Allah ya riga ya baki mafita in nema ne akwai hanyar da ake nema in neman tsari ne akwai hanyoyin da shari'a ta ce za a nemi tsari ba wani abin da musulunci ya rage kuna fahimtar wannan kar a dinga ainihin tsorata ku da wani abin da babu ma ko a tsorata ku da wani rohanai ko wani wane ne aljinu ko wani waye duk azkar da manzon Allah ya koyar duk iya maganin wannan ana ganewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ta karanta ayatul kursi idan ta kwanta za ta yi bacci to bayan ita sai Allah ya bawa gida akalla gida 40 kariya bayan gidanta ba wata cutarwa da za su same su haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk wanda ta je gu za ta zauna ta ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq an ce ko awa nawa zaki agun har ki tahi ba abin da zai cutar da ki manzon Allah yace ayata ni fi akhiril baqara man qara'ahu ma fi al-layli kafatahu ayoyi biyun karshen baqara duk wanda ta karanta ko ya karanta da daddare to wannan ayoyin sun isa zuba shi kariya na san kusan ayoyin ai akwai mahaddajan qur'ani ko agaji duk kusan ayoyin ba sai na faɗa muku ana fahimta ko yake akwai masu kallon multimedia su ne amanar rasulu zuwa ƙarshen bakar duk wanda ya karanta wannan manzala ce ka fatahu abubuwa ga sunan da yawa wanda in kariya kike nema daga Allah na cutarwa ga abubuwan da zaki dauka zama kariya a gare in ma kuma an yi abu ya zama sihiri ko wani abu daban akwai hanyoyin da ake maganin su a musulunci akwai hanyoyin da ake ta halilu sihiri an yi sihirin ya yi tasiri amma sai a warware shi akwai karanta falaki da nas wanda malamai suke cewa babu abin da za ki sa a gaba ke neman tsari a gun Allah daga dukkan cutarwa fiye da falaki da nasi a rayuwar ki ya sa ma'aikin Allah ya ɗora mu duk bayan sallar farilla makaranta su duk bayan sallar farilla aka ce sallan asuba ki karanta uku uku sallan azhar ki karanta ɗaiɗai kullu huwa falaki nasi la'asar ɗaiɗai ƙulwa falakinar magariba ma a maimaita uku uku isha ɗaiɗai idan za ki kwanta bacci ki haɗa hannunki ki karanta su hutun iskar bakinki tana dukan hannunki ki karanta ƙulwa falakinar ki shafe duk inda hannu zai kai a jikinki shi kenan ki ƙara maimaita wasu uku shi kenan maza Allah ya ce babu da zai duk wannan tsaro ne da kariya a sunanci ki yi ki samu kariya kuma Allah ya baki lada ana fahimta to da Allah kada tsorata mutum da wani abu a bashi wani abu ya rike ko ya rataya ko ya makale ya je ya raba shi da imanin sa banza da wufi ana fahimta wannan shine ma Allah ya shirki da billahi shay'a sai Allah ya ce wala yasrikina doka ta biyu mata banda sata ah sai malamai suke cewa to ai kamar sata wani abu ne da maza suka fi mazan ma haka wanda zuciyarsu ya mutu amma mace mai rauni ai a galibiya ba za a ce a mace magana game da sata kai tsaye ba shi suka ce akwai sata irin ta mata ɗin ƙari ko rage kuɗin ce ba ne ko ba gaskiya ba mijinta ma'aikaci ne ya ba ta wuƙa da nama duk abin da aka yi a rubuta sai ƙarshen wata ta miƙa masa sai ta ƙara ziro a ka kaga nan ma sata ce ko ba sata ba ce ita ce satar da Allah ya ce kada ku yi ana fahimta kada miji ya bar wani abu ya ajiye a je a dawo a ce babu a gaishe ba kuma nan ku kin ga abin kici kike amfani da shi ko ki dau wani abun amfanin shi na gida ki bemawa wanzu yan uwanki ko kawayenki bai sani ba wannan sata ce to Allah ya ce mata banda sata ballantana ma a ce miji ya rataye kai alalimi aljihunsa wannan bai kamata a ce wace ahlus sunna tana wannan ba bai kamata ba wannan aikin yan duniya ne ana fahimta mace ta kirki mace saliha mu'mina ta gari taimakon mijinta ma take yar in Allah ya ba ta dama ta taimake shi ba ballantana ma har ta dauka yansa bai sani ba kuma duk don wa ake wannan babatukan ne mu kasa zaune mu kasa tsaye duk ba don ku ake yi bane wani in dan karan kansa ne wallahi ba zai je wani alana ba amma saboda ku an bar ku a gida musulunci ya ce komai da komai na ku mu zami shi yasa mutum ya je wani a rana wani yayi katsa wani ya hadu da hadari a hanyar neman abincin sa duk ba abin da ba a samu ana fahimta duk ba abin da ba a samu amma kuma mijin da yake wannan kuma a ce zaki mai sata ai baki masa azanci ba in ma kin bari kin hakura duk abin ma naki ne ba duk tarun da ake da fusi a yanku ba man me namiji me zai da shi me zai da shi in wani abu ya gani mai kyau ke yake kokarin ya kawo ba in wani abu ya gani mai daɗi gida yake so ya kawo wani abu ma kuma a yi shi ɗin ma kwata-kwata ba ma rabar sa shi ya sake fice to a al'adance ma a zamantakewa bai kamata a yi wa miji irin wannan balata na mun qur'ani kuma ya hada wala ya shirkina ban da sata abu na uku sai ce wala ya zini mata ban da zina akwai hindu bintu utuba wata sahabiya ce da manzon Allah yake karanta wannan dokokin da aka zo kan walayin zinina banda zina sai ta meke ta ce a tazinil hurra ya rasulullah yanzu ya rasulullah mace ya da aka haɗu da mutane masu daraja da kima da mutunci yanzu aka ɗaura auren mahaifanta uwa da uba da sadaki da shaidu da yarjejeniya da waliyai yanzu za ta iya zuwa ta miƙa jikinta da izina abin da hindu take faɗa kina a wancan lokacin a ta zani da hurra ya rasulallah yanzu ya wacce take da uwa da uba an same ta hanyar sunna za ta iya zuwa ta izina a lokacin take cewa ai suna aikin bayi ne wanda marasa a asali marasa iyaye wata ma ba da san iyayenta bai wani aikin su ne ai to mu kwatanta a yanzu kwara ma nan a ce a zaman bai faɗi sosai kamar irin manyan garuruwa ba yanzu irin bala'in da ake ciki akwai yanzu a garuruwa ba da ba da ba da abin nan ba da daɗin ji ma ba daɗin ji yanda harkoki na zina suka yaɗu suka yi yawa har ma ta kai ta kama ba a ɓoyewa ma har ma abin ya kai yanzu ana yin sa openly abu ne kaga gida a ce wannan gidan zina ake gidan fasikanci kaga gida ko unguwa a ce na unguwa duk karo ne a wannan unguwa kuma abin mamaki a cikin eriyar musulmai da suke karanta alkurani saboda ka wannan bala'in Allah ya ce wa mata ban da shi kar a yi kuma duk inda ake zina kashi saba'in da biyar ko tamanin ko tamanin da biyar to daidai ya mace ake sai mace ta yadda wata mata mai da abin sana'a a yi zina da ita ba ta kuɗi wata ma cin mutuncin ma tana da aure abin ma da ya fi illa ya fi illa ya fi illa to daga wannan manzon Allah ya ja kunne ban da wannan zan ba ku wani misali guda ɗaya wanda ya faru da wani wanda ya muna da alaƙa da shi yake ce malam a galibiya abinda kuke faɗa a wajen karatuttuka da wani lokacin sai na ɗauka ba haka bane amma yanzu na gani da ido na yanzu yace ina da makoci makocin da matarsa kuma iya da wani abokinsa shi makocin nawa iya da aboki ta different na shi wanda iya zuwa gidan har ma ni na san shi da yake iya yawan zuwa gidan abokinsa shi ma iya yawan zuwa gidan shi wata ran wannan abokin nasa sai ya ga matar shi abokin bayan sallan magariba a wani gu a cikin gari gunde da haka dai zai yi mamakin ganin ta wannan lokacin amma sai yake ta mamaki da sai tsaya ya ga ina za ta yi gida za ta fi wani kun za ta yi ya ce iya tsaye iya kallonta ya gane ta sai kawai wani ya zo da mota ya tsaya a kusa da ita tana waya sai ta shiga mota zo gani yi ga kuma ba wani abokin nasa bane da yake mai ilimi ne mai hankali a lokacin bai kira abokin ba sai tare dan a taɓe ji da Allah mu bi wannan motar a baya amma karka yadda su gane su muke ne muna fakasu haka muna bin gefe gefe ji to suna tafiya suna tafiya can ana kwana a yi nan a yi nan a yi nan can ya ce wallahi sai suka tsaye a ƙofar wani hotel a ƙofar wani hotel sai ya faka sai aka buɗe gate ya suka shiga ya ce a'a me zai gani wannan da aka buɗe gate suna zuwa ƙofar gate ɗin sai ce ɗan a taɓa ya tsaya ya sauka ya sallame shi suna shiga sai sake laɗewa sai ya bi su ba su gan shi ba suka je reception aka kama ɗaki aka yi komai suka biya ya ga nambar ɗakin sun je sun shiga ɗakin da ya tabbatar sun shiga ɗakin sai koma gefe sai wa abokin sa ya ce wani kana ina zai ce wallahi ina gida wani ina wanke kwa sai ce yanzu ta ce min za ta je an yayi wa a makota za ta je ta yi barka ta dawo ya ce yanzu yanzu ya ce dala ka aika ta zo ina zuwa gidanku yanzu ka aika ta zo yanzu yanzu ka ce ta zo ya aika aka ce ta fito mata gida ya ce yaya ta dawo ya ce a'a ya aika yaro ma an ce ta fito daga gidan ba ta dawo sai ya ce to da Allah ka hau mashin da gaggawa ka zo guka za ka same ni yanzu da gaggawa bakar ka bata lokaci bai bata lokaci bai hau matin a gaggauce ji wannan go ya ce wance dai matarka suna wannan ɗakin da wani namiji a ci ya ce amma idan za ka gwada ka tabbatar ka kira wayar ta yanzu da ya kira wayar ta kun san dare ko magariba an ta fara yi idan aka kira waya haskenta za a iya gani daga wanda ko daga koba to ana kiran wayar sai ga ta wundan ɗakin wayar hasken wayar iya blinkin haka ya ce tabbas matarka tana wani ɗakin kuma da wani namijin da wallahi ba san shi ba aka buɗe ɗakin sai ga ta da wani namiji a ɗakin wannan abun ya faru a gaban wanda yake faɗa min labarin wallahi ya ce makocinsa ne abin ya faru da shi to ina amana a wannan alamun ina amana matar aure mijinta ya kasa zama ya kasa tsayuwa a kanta amma ta zo ta yi irin wannan cin amana shi yasa bala'o'in da muke gani a yau na tsadar rayuwa da fitintinu duk irin wannan zurban suna haddasa su shi yasa aka ce wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khafa ku ji tsoron fitina da in ta tawasu ba azzalimai cikin ku kadai za ta shafa ba wallahi har dan ba ruwan sama za ta tafi shi yanzu balawo inda da muke ciki akwai wallahi akwai wanda suke suke tsokalo mana su wanda ba ruwan su suna nan a gefe ba ruwan su daga ba irin zunub amma wallahi tallahi wani suna nan suna ta kafa ta Allah shi yasa zunuban shi yasa musibin kullun ta taraka kullun hawa take saboda irin wannan misalan suna nan da yawa ballantana a yi maganar 'yan mata ko zawarawa abin ya ɓaci ya ɓaci hasali akwai yaran da suke fita fa uwa ta sani ya da magari ba ta fita ba za ta dawo fahimta sha ɗaya dare ko sha biyu idan ta zahi ta ɗan ba ta wani kuɗi ko ɗan wani abu da ta saurari shi kenan kuma ta rufe bakin wata yi ina ta ji me take siyarwa ya mace wanda an tambaye na Fatima radiyallahu anha aka ce mata ma khairul lin nisa me alkhairin yaya mata sai ta ce Allah tara rijala wala yarawna kada ta ga mazan da ba nata ba kasu ga shine alkhairin mace kawai in ka ga namijin da bai halatta ba ya ganki to sai larura kawai abinda musulunci yake kenan larura ta tafiya asibiti larura ta zuwa dubiya larura ta hawa mota larura ta zuwa makaranta haka dai haka dai haka dai amma in ba larura ba ba a son har ya mata ta fita ba dalili ta zama ƴaƴa maza wanda ba muharramanta ba suna fata ido suna kallon ba daidai bane wannan shine alkhairin ya mace amma yanzu abin ya riga ya lalace ya riga ya yi bacin da sai dai la haula wala quwwata illa billah so daga ƙur'ani ya ce in kuna so musuluncinku Allah ya karɓa to sai kun yi alƙawarin walaye zina ba shirka ba sata ta rage cefane ko ƙarin kuɗin cefanen da ba haka ba ne ko wata ƙarma ƙarma ke da mijinki ki cuce shi kin yi alƙawarin ba wannan sannan na uku shi da walaye zina banda zina kuma zinar ma an ce akwai ta kallo idanuwa suna zina zinahuma annazar kallo yasa qur'ani yake cewa da yace wa kullil mu'min yaghuddu min absarihi yace ma ga kullil mu'minati yaghudduna min absarihi arun tsaye karki zo ki fita unguwa ga niqabi ga kuma amma kina kallon mazan mutane ba daidai ba haram yanda aka ce namiji ya kalle ki bai kyauta ba ke ma ba ki kyauta ba ana fahimtar wannan a kiyaye shi yasa ya mace ake buƙatar cewa idan har za ta yi tafiya bisa larura to gefe gefen titi za ta yi kuma dama fitar ku a laruran can ma malaman shari'a suna cewa lokaci biyu ne in dai ba da haɗari ba da sassafe kafin maza su fito ko magariba bayan duhu ya ɗan fara shiga in barka za ki je in jaje za ki je in dubiya za ki je duk a wannan tsakanin ake so ki je ki amma ba lokacin da maza suke tsakar waje ba ba a wannan lokacin ba ba sai kin cabo ado ba ba a wannan lokacin ba ba sai kin fice da wani abin da zai ja hankalin 'ya'ya maza na sanya turare ko sanya wani abu da zai ja hankalinsu duk ba da wannan ba wannan shine irin abin da manzon Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza haratil mar'a la yajuzu an yura minha illa hadha wa hadha har in mace ta kai shekarun fara jinin al'adar haiba to bai halatta a ga komai a jikinta sai fiskata tafin hannunta haka manzon Allah ya ba sai matar aure kawai ba in dai kin kai shekarun balaga ta ya mace kin fara al'adar haiba to manzo Allah ce la yajuzu an yura minha illa hadha wa hadha bai halatta a ga komai jikinki sai fiska da kuma tafukan hannaye shine abin da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma yanzu fa matan auren ma wa'ansu ya gansu da gele ba matar aure mai mutunci mai kima wanda akwai haƙƙin mijinta auyenta amma ana bikin kanwata ana bikin yar gidan ummanta ana bikin makotanta ana bikin kishiyar wacece dinta duk sai ganta da gile ta fito da matsanta a waje kamar doya tun daga nan har nan duk a waje kuma ta yi dayi ta taba a hannu wata mata dan zizira dan kwalin duk gashin kanta nan a waje ana gani wai ta biki ake yi ita amara ce kirjin biki ko ita za ta je ta faɗa wa Allah na fito kawai Allah biki ake ji yasa na yaka kuma irin wannan tabarujincin Allah da kansa ya fara kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina sai ce yudinina alaihinna min jalabibihin ya rasulullah ka faɗa wa matanka na aure sannan ka faɗa wa ƴaƴanka da ka haifa sannan ka faɗa dukkanin matan mu'minai har yau har gobe idan za su fito waje su buga lullubi tun daga sama har ƙasa yudinina alaihi na min jalabibihinna in kima in hijabi ne mai kauri mai duhu wanda ba za a ga sutar da kasa ba in jilbab ne haka in mayafi ne mai kauri da zai tun daga sama har ƙasa irin wannan shigar ake so ya mace ta fito waje da ita malamai suke cewa har in mace musulma ta kiyaye wannan to idan ta fito waje kalar kayan da ta sa ba za a taba ganin su a tamfa ta sa shadda ta sa mai ta sa wallahi ba za a gani ba kawai wannan jilbab din za a gani shine rufi daga bada haka ake so amma yanzu wani abin takeici idan ya mace wata ta fice ba ma wai a tamfa ta sa ko shadda ko wani abu a kayan cikin ta ba za a iya gani domin tabarujanci domin kallon yahudawa da yin iskan mutane harkar fim da sauran abubuwa ga mace ta zama kasiyatun ariyan ga tifa mai tsadar gaske amma tsirara take tsirara take yawo to me babbancin tsirara ga an dawayen mace a waje ko ta sa sutura amma ba ta lullube mata jikinta ba wai birgewa ce cinyewa ce wannan shine abin da zamani ya zo da shi to wannan hanyar yan wuta ce ba hanyar mata musulmi bace ba ana fahimta saboda ka kiyaye wannan wala yazlina sai ce wala yaqtulna auladuhunna a fadawa mata sharadin da Allah ya sa na karbar imanin su to sai sun yi alƙawarin ba za su kashe yayan su ba sai malamai suka ce kisan kala kala ne akwai katilun dini akwai katilun akali akwai kisan hankali haka kawai ki bar ɗanki ya zama wani haka wani a tauna tauna sha sha sha kawai ya zama ki tonsa da yake yi ko nusa da shi ba ke ya sakalci ya zama wani iri kawai daga an taɓa shi kama faɗa a unguwa waye ta baka sai na je na ga kwaye waye ki bar shi ya zama wani sha sha sha kawai to kin kashe masa hankalinsa akwai katulun dini yaron ki ba kya bashi ubannin addini ba za ki ce ya tafi yi sallah ba ba za ki ce karanta alkur'ani ba ba za ka ce ka je ka gaida wa nan babban ka kawun ka ababa duk ba ruwanki da wannan ba ruwanki da wannan abin da ya shafi dora shi akan turbar addini to kin kashe addinin sa akwai kuma kisa wanda dazun nan nake ce muku malamai sun ce har da idan yayi wata hudu a cikin mahaifiyarsa aka zubar da cikin to wannan hukuncin kisan kai ake yi wa mutum to akwai laifi bayan laifi akwai karamin laifi da yake jawo babban laifi zina ba ta kai kisan kai ba kisan kai ya fi zina haɗari ya fi zulumi to amma sai a yi zina zinar kuma sai ta haifar da a yi kisan kai kuma nawa ake tsintar 'ya'ya a bola ko a kwalbet an haifi su ta hanyar da ba ta dace ba a jefar da su su mutu a haka laifi ƙarami ya jawo laifi babba to kar a yi wani ko an samu ɗala ƙaddar Allah ta hanyar ba ta dace ba to ba za ka yi shi ba ba za ka yi shi musulunci ya ba da yadda zai rayu kuma in ya zama salihi mutumin kirki babu abin da ba zai yi ba kuma Allah ba zai kama shi da laifin komai ba su iyayen da suke wannan fasadin su Allah zai kama ba ruwan su wala tazir waziratun wazira ukhra ana fahimtar wannan banda wannan kisa kisa na hankali kisa na addini kisa na hakika to duk ana jan kunnan mata kar ku yi wa ƴaƴanku wannan sai kun ce kun yadda kun aminta sannan kuma za a tsallaka abu na gaba tun daga sharaɗin farko sai sun aminta sun yadda za su yi a je sharaɗi na biyu nan ma su gamu su ce sun yadda a je sharaɗi na uku nan ma su ce sun yadda a je sharaɗi na hudu nan ma su ce sun aminta za su yi sannan a tsallaka na gaba Allah ya shirki na billahi shay'a wala yazinina an gane ko wala yasrikina wala yazinina sannan wala ya katul na aula da kuna kun amince da wannan sannan na gaba wala ya ati na bi buhutani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wannan shine sharadi na biyar wala ya ati na bi buhutan kada mata su zo da kirkiran ƙarya baina aydihinna wa arjulihinna tsakanin kafafunsu da hannayensu wa'ansu daga cikin malamai sai suka yi wa abin fassara guda biyu wa'ansu ce kada ta ɓoye wani juna na wani gida ta kai shi wani gida shi ne wa laye a cikin bibuta ne ya fitare na hubai na aibihin da wani jirgin kada wani mijin ya sake ki domin kina ganin idan kin goyi wannan cikin zaki wajen shekara biyu ko uku baki aure ba cikin wata ɗaya ne ko biyu haka ko ki rurrufe ki ɓoye ke ce baki da komai a ɗaura wani auren a sama wannan an ce kada a yi wannan wannan za mu zo kan magana akan wannan a gaba kaɗan a cikin abin da ya shafi idda laifi ne kan laifi bala'i ne kan bala'i wa'ansu kuma suka ce wala ya ati na bi buhutanin ya fitari na hubai na aidihinna wa arjulihinna sai suka ce abin da yake nufi ɓoye idda iddar mace ba ta cika ba ta ce ta cika ana fahimta kuma kanta iddar ma akwai buƙatar iyaye mata ku ƙara ilimi a kanta akwai idda ta watanni da ake kirga watanni watanni uku su kuma wannan mata ne kara biyu a cikin mata suke da ita kawai akwai idda ta wata hudu da kwana goma ita ce iddatul wafat matar da mijinta ya faɗi ya mutu to ƙur'ani ya ce ta yi wani ita iddata kafin ta samu dama ta ɗaura wani auren a gaba akwai kuma idda da tafi yawa ta almuɗallaka mace da mijinta ya sake ta tana cinin jinin al'adar ta bata gama ba ma'ana ba ta kai tsufan da ba ta yi ba kuma ta wuce yarinta ta riga ta fara dama to wannan sun fi yawa a cikin mata masu irin wannan to su kuma su ne jini uku shi ne idinsu za mu fara da su wal muɗallakatu ya tarabbas na bi an kusi na salasta ƙuro'in al muɗallakatu jami'i ne na muɗallaka mata da aka sake su ana fahimta ya tarabbas na yi ne yantazirna za su dakata su saurara da karan kansu har zuwa wani lokaci salasa ƙuru'e wa'an sun fassa ƙuru' da jini wa'an sun fassara ƙuru' da tsarki bayan jinin ana fahimta ta zauna ta saurara ba bijirar da kanta wani ya zo neman aurenta haka aka ce shi ne ta jira ɗin kenan kar ta samu dama an sake ta ayi kenan zama ta da aure ai mijinta ya sake ta amma bata gama idda ba to har yanzu kina da alam na alamar aure a kanki tunda kafin ki gama idda idan yace ya dawo da ke shikenan magana ta kare in dai baki gama idda ba kin yi jini ɗaya misali kin yi na biyu na uku bai zo ba yace wance a shikenan magana ta wuce ki dawo kawai to shikenan dama magana ta kare ba za su yi sai an je wajen kawuwa ne ba sai an je wajen baffawa ne a duk ba ruwan su a nan Allah bai bada dama su yi wa abu miji ake so ko ya furta har ma in a gidansa yake idda din a gidansa yake idda wanda musulunci dama yake cewa fattaqullaha rabbakum la tukrijuhunna min biyutihinna ku zauna ku idda a gidajen mazan ku haka qur'ani yace to har in kina gidan kina idda dakin ki daban nasa daban in ma daki ɗaya ne ya dawo waje amma kullun zai kai miki abinci zai kai miki oban wanki sabulun wanka kullun kuma ba za ki mai abinci ba haka ne zai kawo miki abinci ki girka ki sa komai ya dinga kanshi amma ba za ki baki ba haka ne mana ki je ma abincin sa waje ki adon ki ki wankan ki ki komai ki zaman ki wata rana idan yazo kina cikin wani idda ya ce ya zake ki idan yazo kai wance wallahi wannan dai sunna ki yayi ki mu gani iya dan taba hannun dokin dawo shikenan ko kuma wanda kai wace da mai kitso ai wannan kitsan ya kyau mu gani dan taba kan shi kenan kin dawo aka wasu malaman su gani ko kuma wanda ya kina daki ne eh ina daki iya lekawa dakin shi kenan ya saki labule ke da shi a daki shi kenan kin dawo shi musulunci baya san sake ne dama baya shi yasa yace ki zauna ki idda a gidan akwai hikima la Allah yuhdisu ba'da zalika amr ki zauna a gidan idan wani abu ne yasa yayi fishi da ki harakan ta faru in kin karanci abin to sai ki gyara abin idan ya ce ba kya shara ne ba kya kaza ba kya kaza to sai ki daina abin sai ki daina idan kaza kaza ne sai ki gyara ku yi zaman ku a cikin wannan yanayi idan yayi ɗaya daga cikin wannan malamai sun ce kin dawo dama abin da ake bukata ke amma idan ya sake kuma har kika je kika gama idda bai ce ya da da ke ko bai ɗaya daga cikin wani abubuwan da malamai suka faɗa ba to shi kenan kuma kin zama wata daban in iya son ki sai ya ƙara sabon neman kuma sai ya shigo an yi takara da shi wata ran ma ki ce wala ba da lokaci wa ne ba yanzu ba akwai wani akwai wani namai alƙawarin zai zo yau a ya shiga layin neman shi bayan da zai har in kin gama idda to kin zamu yanci sai kin yadda sai kin amince sai an yi sabon nema da sadaki da neman izini da komai amma kafin ki gama inda iya da damar cewa ya dawo da ke ta wannan hanyar kuma kin dawo shi kenan magana ta kare to iddar mace wanda take jini yau da gobe aka sake ta to ne jini uku akwai matan da duk wata suke jini su ne mafi yawa akwai matan da wata sai ta yi wata biyu ta jini daya akwai matan da ba ta da juna amma sai a wata uku take jini daya kai akwai wani malamin ma a Kano yake cewa an taba kai mai kes din wata mata da sai a shekara goma sha biyar take jini guda daya sai a shekara sha biyar kuma ita wannan idan mijinta ya sake ta sai ta shekara arba'in da biyar ba ta yi ba ta yi aure gaga ita tsufa a kan magana yau malai ta ga mata sama mata mafita mafita shi ne da kes din ya je wajensa wani dokta ne a jami'an bayero da yake cewa to saki nawa ne aka ce saki ɗaya ne to alhamdulillah da dama da sai ce wane tina ina haɗa ka da Allah kai kuma wannan jarabawar ka ce a rai matan nan ka daure da kai da ita mutuwa ce za ta raba kuka domin idan ka sake ta sai ta yi shekara arba'in da biyar yadda nassi ya ce sannan za ta yawo ke kuma ke kuma duk abin da kika san zai bata masa rai yayi hasali ma ki dinga mai kyauta lokaci bayan lokaci ki tara kuɗi ki ce mai gida ga wannan a ƙara aiki bare domin dai ki toshe bakin sa to an ce wannan maslahar yayi auren ya gyare ya zaune da su lafiya amma wallahi in doran nasi za a bi sai ta yi jini uku na inji Allah akwai ko matan da a wata ɗaya ba suna jini biyu akwai su to abinda qur'ani da yake jini uku ko tsarki uku shine kyamar in an sake ta take da damar kubuta daga wannan igiyar auren ta yi wani aure a gaba akwai mata kuma yan watanni uku su kuma su biyu ne akwai karama wanda shekarunta bai kai fara haida ba aka mata aure akwai kuma tsohuwan da ta tsufa ta daina ganin jini amma kuma tana da aure to su wannan sai Allah ya ce wata uku uku ne inda su wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in tabatu fa iddatuhunna salata ashhurin wallahi lam yahidna da mata isna su ne matan da sun ɗebe tsammani jinin Allah ba zai ƙara dawo musu ba sun tsufa shekara 65 70 da sauransu da kuma ƙananan yara da aka musu aure ba su fara al'ada ba da kuma iddasu su ne wata uku ana fahimta to kun ga wani abu da yahudawa suke ta maganganu kan shi ne a wurin wuri ana yi wa matan musulmai an war auren wuri kaza kaza kaza kaza idan mun dau doron wannan nasin ashe ya halatta a yi wa mace ma aure bata fara al'ada ba ya halatta can da qur'ani ya sanya sunanta cikin matan da ya ba su damar yin idda ana fahimta ga kuma na Aisha radiyallahu anha an ce an daura mata aure tana yin shekara shida ta tare gidan manzon Allah tana yin shekara tara shekara tara ko kuma goma da suka ba amma yanzu ka aure shekara goma sha biyu ma sai ka ji ka bbc da america sai human rights ta zo suna ta neman ka amma abin ta kai ce ku je gidan da ake saban allah ku gani yara ƙanana kuma gida in shekara goma sha biyu sha uku suna nan da su ake da amma nan ba za a ce hana su ta inda za ku san cewa matsalolin da ake so a kawo da sisa ba wani abu ne da ana fahimtar wannan to sai mace mai katagurin idda na gaba ita ce mai wata hudu da kwana goma ita ce wanda suna zaune da mijinta Allah ta Allah ya karɓi rayuwarsa wallazina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra duk wanda mijinta ya faɗi ya mutu matan da mazajen suka mutu to su ma za su jira su zauna ba bujirar da kansu wani namijin ya zo neman aurensu har sai sun kai wata hudu da kwana goma shi ne iddatul wafat ta kaba da ake cewa ko ita ma a ta kaba na akwai bayanai da yawa wacce za a hana ta wanka ya sati sati za a ce ta riƙe wukan za ta shiga ban ɗaki a to me za ta yi da wukar wai zai iya zama fatalwa ya bujiro mata wai ta yanka shi da wukar to a ba ta son sa kenan dama sai da yake kuka mijinki ya mata ya dawo mana in zai dawo a ba ta sanda ta rike a ba ta wuka ko a sanya mata wani ice ta tsallaka za ta yi ga ɗaki ko kullum tana cikin lullubi tana cikin menene ta meke kafafuwan da za a kallon gabas duk wani al'ada ce abu biyu shari'a ta ce mace mai ta kaba ba za ta yi ba shine ado ado da kuma fita ba dalili kuma dama fita na faɗa muku dama ke ma kanki da mijinki yake rayan da ke kanki mace baliga a gidan mahaifanki to fitar ki sai da larura ado da kayan kanshi shi aka hana mace mai ta kabata amma tsafta ba a hana ta tsafta ba in za ta yi wanka sau biyar a kullum ba a hana ta ba kaya kuma za ta sa kayanta na zaman gida wanda ba kayan ado ba za ta girkinta a cikin gida za ta yi sharanta za ta zauna cikin mutane a hira da ita ba abin da ya hana ta wannan amma ku kunshe mata a cikin ɗaki duk zafi suna ɗaki wata ka ba su ke wani ai zalunci ne ba daidai ba ne ana fahimtar wannan to a taƙaice wannan shi ne abinda malamai suke faɗa wala ya ati na bibi hutanin yaftari na hubai na aidihin na wa'ar jirgin na abu na gaba wala ya ati na kafe ma'arufin ka su saɓa maka cikin abin da ka ɗora su na ma'aruf duk abin da manzan Allah ya ɗora ku a katokar ku saɓa masa manzon Allah ya ce kada a yi tabarujinci a fita fitar da bata da tsari sai kun ce eh kun yadda manzon Allah ya hana ku tsage haka a zana fiskarki da hankalinki da wayanki dan wani maka ga ko wani ado ya hana wannan la'anallahu alwashi mata wal mustawshima me ba da fiskarta a mata tsage tsage da hankalinta da komai manzon Allah ya ce akwai la'anta daga Allah zuwa ga mai yin wanda yake yi akwai a wannan mustausila alwasila wal mustausila ƙarin gashi attachment manzon Allah ya ce da ne yin da wanda aka wa duka Allah tsiri musu albarka la'ana la washirata wal mustaushira alwashira ita ce mace wacce ba ta da wushiriya ta ji aka tsaga mata wushiriya kawai artificial dan ta yi ado ko ta ƙaro wani kyau da sauransu to ita ma an ce sun fada cikin wancan la'ana kamar yadda hadisi ya tabbata da sauran abubuwa da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mata a kakan cewa su kiyaye shine wala ya yasina fi ma'rufin sannan kuma sai Allah ya kama kuma ga da kukan mutuwa kwalala ihu an banu Allah lace an shiga uku rumfa ta faɗi wane ne wane ne to shi ma wannan an hana mata su yi wannan ba laifi bane in an miki mutuwa ki hawaye wala ba su bidumu hawaye ya zuba ba laifi maza lati tausayi ne wannan amma kwayyalo yalo da ihu manzon Allah ya ce haramun ne da matan da mazan duka ba halatta musu wannan ba ana fahimtar wannan sannan sai kun ce eh mun yadda sai Allah ya ce fa bayi kunna sannan kuma sai manzon Allah ya muku baya sannan bayan wannan wasu tagafir lahunna Allah kuma ka ci gaba da neman musu gafara kun ji sakon ko kun ji sakon ne to wannan shine sakon da ke cikin wannan aya wanda Allah ya ce a tara mata mu'mine a musu bayani to alhamdulillah Allah ya ba mu arzikin isar da wannan sakon gare ku ku kiyaye tun daga na ɗaya har zuwa na shida din nan ku sanya shi a kwakwalwar kuma ku nemi taimakon Allah wajen tsayuwa a kansu aikin sai an nemi taimakon Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah duk wanda ke ganshi a shirye a kim to sai da shiryar Allah sai da taimakon Allah ki nemi taimakon Allah ki sa goshin ki karki sujjada kina neman Allah ya baki sabati a cikin addini Allah ya shiryar miki zuciyar ki wajen da'awa Allah da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karshe na gana mana ishara lokaci yayi ku rike mazajen ku a matsayin amana musamman musamman musamman a wannan yanayin da ake ci kun san ɗan shekara saba'in ma ya ce bai taɓa ganin yanayin da ake shan wahala irin wannan lokacin ba ku mata da Allah ya muku arzikin kuna da miji ku gode wa Allah sannan ku ƙara rike su hannu biyu karki yadda karki yadda a samu laifi a gare ki har ya jawo mijinki bishi da ki duk matar da ta mutu mijinta iya fishi da ita ba za ta samu ramar Allah duk ko matar da ta mutu miji iyaye ya yadda da ita iya fasa alkhairin ta za ta samu aljanna shiga aljannar ki iya da alaka da yadda kika rayu da miji ku kiyaye wani ku kula da ƴaƴan ku kanana tarbiyya ta lalace harkar wayoyi da kayan kallo na talabijin da sauransu duk sun gurɓata mana tarbiyyar yaran musamman yara mata wannan dinkunan da ake ta faɗa na baɗala da da abin da rashin arziki duk a kalla-kalla na aka ake gano su ake to ku kiyaye ba laifi ba ne yarkin tana da hankali a bata waya amma a bata irin wannan ta kira kawai ta tafi makaranta ne a ta ji a kira ta domin larurar rayuwa amma waya irin wannan da za a buɗe suke ma a shiga intanet to da Allah ya haƙuri sai ta je gidan mijinta in yayi da ya bata ana fahimta saboda ga irin wannan suna jawo gurɓacewar tarbiyya da abubuwan da ido ma ba zai iya kallon su ba da mummunan su a kiyaye wannan ku dinga musu addu'a kuma ku kiyaye bakin ku daga zagi da tsinuwa ga yara yanzu na ji malam yana faɗa ne anna kunna tukusirna la'an eh wa tukfar al'ashir kuna da yawan zagi da tsinuwa yawan zagi kai Allah ya tsini Allah wadare Allah wadare a'a duk abin da yaro yayi kici aslahaka Allah Allah ya gyara ka Allah ya kirba ka haka ake aslahaka Allah ki daure ki koyi wannan addu'ar uwa tana da tasiri akan yaro tana da tasiri kar wai ranki ya baci ki dinga tsinewa dan kina la'antarsa idan abin ya je da keke kuma zaki huwa da hawaye ki danne zuciya ki ki fi karfin shi da duk abin da yaro ya miki kan ranki ya baci ki zage ko ki tsine masa albarka ki dinga masa addu'ar neman shirya daga Allah kuma ku dinga tara kudi kuna ne mazajen ku kuma eh ku dinga ba su kudi haka nake faɗa wajen tafsirin mata da azumi to to to shikenan to malam zai malam zai faɗa wani sako insha Allah masha to matan sarkin aska an ce su ji ana neman zuwa gida mu ma dai mun zo karshen karatu insha Allah saboda ka wannan shine abin da zamu tsaya a kansa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka karanta kuma abinda aka gargaɗe mu Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa muna don Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu da zuriyarmu Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya wannan shine zuwan mu wannan masallaci na farko amma ba shi bane na ƙarshe insha Allah lokaci bayan lokaci kuma da malai ya faɗa a jiya insha Allah za ku ke ganin mu in Allah ya da lokaci bayan lokaci ko wata munasaba idan ta faru Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya ya tsiratar da mu dukkan wani hadari a wannan duniya Allah ya sa mu da imani Allah ta'ala ya sa mana cikin wanda Allah zai ba su aljanna a gobe kiyama da mu da mahaifinmu da sauran musulmai gaba daya na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana ala yakaka da kai Allah ya ba su ji da shi na aljanna Allah ya albarkaci yaran ka da zuriyar ka ya kara wa ilimin ka albarka Allah ya haɗa mu da mu da kai a gidan aljanna akwai takarda da isa usula suka rubuto ya da wanda suka samu halatta nan da wanda suke kallon wannan karatu ya yi da jininsu cewa a ikon musu da ko suna ikon da sakon koriya ga malam bakon cewa sun ji daɗin wannan muhabara sun taru kuma suna godiya suna mafata na kai muna ma'azuwa alamin da kai gida da gida to muna godiya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi muna godiya kwarai da gaske ga akwai yan tambayoyi kaɗan wanda za mu karanta sauran Allah muna ba su haƙuri saboda lokaci tambayoyi suna da yawa amma ba zai yi su karatu da ba za ta yi haƙuri da wuta wasu ma yi suke eh a hakura eh a amsa musu a hannu radiya da tsoron gina zuwa ba wai ba shi ba yana yi lokaci ne ma da zai koma gida kuma kun ga hanyar mu yadda take a takardar ta farko mai ita cewa take tana neman a taimaka masa da addu'a ne ta gama makaranta na lokaci mai tsawo amma har yanzu babu aikin yi ga kuma tana da marayu wanda haka yara suke ba makaranta saboda ba hanyar kai su makaranta da haka tana neman a taimake ta da addu'a Allah ya koyi mata hanyar kai wani nan yayan nan marayu.
Allah ta'ala ya kawo hanyar rike su ya hada su da wanda zai daura rayuwarsu ya taimake su a cikin rayuwarsu kuma kuma Allah ya taimake ki bisa bukatunki na alkhairi na'am
sai mai takarda ta biyu tana cewa mene ne hukunci a dace ne kan na ko kuma toshe haihuwa a musulunci bisa to shayiwa ganuwa suna nufin dai
family plan yawa
to family plan a, akwai family plan ai wannan ga matsan rayuwa kenan ko shine haka ko ba su wani dole ya yi
eh haka ne akwai bambanci akwai birth control ko akwai kuma family plan tsara haihuwa da ke da mijinki dan ku har kun yarda kun samu yarjejeniya ku ce sai bayan shekara uku uku za ku haihu ko hur hudu duk wani musulunci bai hana wannan ba amma toshe haihuwar a ce daga 'ya'ya biyu uku kawai za a daina haihuwa to wannan shine haram ana fahimta tsara haihuwar amma duk tsarin da ake kuma idan ciki ya shiga ba za a zo da shi ba ana fahimtar wannan har in ciki ya shiga ba za a zo da shi ba. amma kafin ya shiga an ba ku dama ku yi tsarin da za ku yi. kuma duk da wannan tsare-tsaren ma dai ba za a hana Allah halittarsa ba duk abin da Allah ya sai halitta ya fito daga jikin ki wala sai ya fita ana fahimta amma toshe haihuwa haramun ne wannan sai dai inda larurar da ake tunanin ranki zai iya fita malamai na shari'a sun faɗi wannan sun ce har in junan zai iya zama sanadiyar mutuwar ki an samu shawarwari daga likitoci musulmai masu imani ko an yi ta a cs an yi ta yi har karfin ki ya ƙare akwai haɗarin za ki iya mutuwa to sun ce za a iya toshe haihuwar amma lafiya kalau kawai don karki biya kudin makaranta a wani haramun wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wannan ba daidai bane amma an da wannan sharrodin to wasu daga cikin malamai sun halatta akar maka la wannan shine insha Allah wannan tana cewa malam mace ba ta rauna da mijin da yake neman abinci ta hanyar da ba halal ba misali kamar barawo ko mai sai da giya ko kwaya da dai sauransu
wannan bai halatta ba domin musulunci ya tsara mana hanyar neman abinci kuma ya ce din naman da ya gina ta hanyar haram wuta ce makomarsa ita haram tana zama haram a lokacin da ka san haram ɗin amma lokacin da baka san haram ɗin ba ne ba ta zama haram a gare ka har in kin san mijinki wannan hanyar sai hanyar samunsa kin sani kuma kin iya ƙoƙarin ke daina bai daina ba ta za ki iya ɗaga magana zuwa sama zuwa ga magabatanki waliyanki da magabatanki a kirawo shi da magabatansa a zauna a yi wa maganar tufka in har har hakan ma bai daina ba to za ki iya neman izini gun mahaifanki ce ki gaskiya ba za ki zama da shi wannan daidai ne da mijin da baya sallah da mijin da yake aikin haram wajen neman abinci to shari'a ba ta ce a zauna da shi ba domin haƙƙin Allah ne ba haƙƙinsa ba ne ba an ce akwai asar da sahabbai suke cewa matan sahabbai idan mazajen za su fita su to muna haɗa ku da Allah kar ku shigo mana da haram gidan nan za mu iya haƙura da yunwa in babu amma ba za mu iya haƙura da azaban Allah ba an ce wannan an samu asar matan sahabbai suna wani to ke in kin sani to ki dau matakin da duk da shari'a ta ce a gabatar wajen waliyai da magabata a yi ta zama har in abin bai daina ba to ki nemi mahaifanki da waliyanki a raba wannan auren wannan shine abin da malamai suka ce insha Allah wallahu a'lam
malam a gaya mu da addu'a muna cikin wani hali inda yake
to Allah ta'ala ya fidda ku da ke da dukkan masu irin wannan yanayin Allah ta'ala ya fidda ku ya kawo mafita a cikin wannan lamarin
Bala ina neman a gaya ni da addu'a a kan jajana kan Allah ya shirya ni da su.
to Allah ta'ala ka shiryar da su ya daura su a tafarki madidici da ƴaƴan mu gaba daya da dukkan yaran musulmi Allah ya shiryar da su ya daura su a hanya madidici
Malam idan mutum ya gama al'ada bayan ya yi wankan sarki shin kayan da ya saka su ma sai ya musu wankan sarki ne ko yaya ne.
a'a kaya ina me ya shafi kaya har in ba wani abu bane na wannan ginin ya taba kaya har in dai kayan lafiyar sa kalau ba abin da ya shafe su yau zaki iya yin sallah da ibada cikin kayan ki matukar babu wata najasa ko kazanta a ciki ba abin da ya shafi kayan an fahimta ke din ke ce abin ya shafa kuma kin yi tsarki kin yi wanka ba wani abu kin dawo normal kamar yadda kowa yake amma su tara ki ba abin da ba abin da ya shafe da wannan insha Allah wallahu a'lam
Malam wasu malamai sun ce idan mutum ya yi sallan farilla bai yi salatin alaihi bai yi da sallah gaskiya ne.
eh akwai wannan maganar gaskiya amma kuma ba bahi da sallan ba bahi da sallah gaba ɗaya bane sai dai bashi da wani kaso daga cikin ladan da sallah cikakke take bayarwa wa'ansu malaman kamar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su Bin Baz da su Malam Usaimin sun ci yi wa manzon Allah a cikin sallar salati a cikin sallah wajibi ne kuma inda ake wa manzon Allah salati shine a cikin tahiyya tahiyya ana karanta salatu Ibrahimiyya da tahiyyan farko da tahiyya da biyu har in mutum baya yi to babu shakka sallarsa akwai nakasu a cikinta amma sun ittifaki wai ba bahi da sallah bane completely a'a wani lada ne daga cikin sallar da ya rasa shi wannan shine fatawa da suka bayar insha Allah wallahu a'lam
So wannan su ne tambayoyin da za mu iya karantawa saboda yanayin lokaci muna bai wa wanda ba su jina ba hakuri ba wai don mun tsare su ba ko tambayoyin su ba su bari ba yanayin lokacin ne zai ba mu dama saboda za a ma mu kayyade ma cewa ko ba da yanayi za a tashi amma kuma yanzu sha ɗaya ake nema saura kaɗan da ta sauran tambayoyi akwai yanzu da ake gabatarwa a wurare daban-daban a masallatai a iya aikawa da su domin neman ƙarin bayani muna fatan allah ta'ala ya samu dace kuma akwai social media na malam zai faɗi nambar da na wasa wanda za ku iya wasu tambayoyi na wasa na zauna ne yake da amsa
to kafin ma ne zo za mu yi addu'a ko ko sai yazo ya karanta to ba ku sai eh bari to za mu yi addu'a in yazo ya karanta in ji so ko sai ya sallame shi Allah ya mana albarka duka ya samu gama da wannan rayuwa lafiya muna addu'an waɗanda muka rasa a cikin mu Allah ta'ala ya gafarta musu malam da ya zama shine jagoran wannan tattaunawa da kuma sila ta zo mu wannan gari muna masa don Allah ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya shirya zuriyarsa a bashi magada cikin iyalansa kuma Allah ta'ala ya jika mahaifansa Allah ta'ala ya gafarta musu da abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ta'ala ya cimma masa shi abin da yake tsoron faruwarsa kuma da mu da shi duka Allah ya tsare mana addu'a Allah ta'ala ya zaunar da ku lafiya da mazajen ku waɗanda ba su da aure muna addu'an Allah ya ba su mazaje na gari masu albarka su ma maza masu neman aure Allah ya ba su mata na gari masu albarka Allah ta'ala ya fidda mu daga cikin wannan yanayi da ake ciki na rayuwa mai kunci Allah ya kai mu rayuwa ta walwala da jin daɗi da annashuwa mana ƙara addu'a a cikin kunan duk wanda take ita kaɗai ce a gidan mijinta Allah Allah ya hore wa mijin ya ƙaro wata ta biyu a madawo mai walimi idan kuma su biyu ne Allah ya hore wa mijin ya ƙara ta uku idan su uku ne Allah ya fattaha wa mijin ya buɗa masa ya rufe kowa zama hudu gaba ɗaya wanda bata ce amin ba Allah sa a fara da ita Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ga dan mi dai insha Allah zai biya da lambobin da za su samu karatu ga mu gaba daya a dan saurara cikin minti da insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, yana cikin gari a mu a duk lokacin da muka da muka ma wani wani na karatu to muna fara da wani da ya amfani da shi na rubutun wata saboda mutane su samu damar kasancewa da malamin da lokacin da ya gabatar da karatu da karatu kuma matsala da ake samu na yawan tambayoyi sai da a wajen karatu a samu lokaci da yawan da za a karanta wannan karatu ba mutum zai yi amfani da wannan matsayi ya fito sakonsa so za a zuwa kuma da lokacin da ma ya samu dama zai amsa tambayar da ya aka tura ma duk wanda ya zo saboda haka ba kira ba a ba kira ba ba a kira Thank you. Thank you. don duka da bakar su duka wanda wannan sunan suka yi tafi insha Allah da duka ya so da yake koyar da wannan dokar shek musa ra'ayin tsarin kaura in kana cikin gurbin na insha Allah za ka ga yin tafiya cikin kana wata a cikin da so za ka iya shiga da wani
alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan muhabara